أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa na ranar ladi na wannan littafi al'adabul mufrat na imam abi abdullahi muhammad bin ismail buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 inda muke gabatar da wannan karatu a nan masjidin sabilul guda ga wanka tare da magaram idan ba manta ba wancan satin da muka wuce muna mun kare babi na nawa ai kusa wa ta ta'ala babi na mun kare babi na 70 da daya mun kare babi na 71 wanda yake cewa ba alkarin wakali yanzu mu tashi babe na 72 shine babun alhisanu ilal sarri wal fayl babi wanda zai karantar da mu an akce ihsan yana nihin kyautatawa sai ce shi a rayuwa ta dan adam ta kyautatawa ana kyautatawa ne zuwa mutumin kirki kuma da mutumin banza kama abin da yake ne rayuwa sai rayuwar mu ta imanitar da mutum da mutum haka kenan baka ce wa kyautatawa sai mutumin kirki zaka kyautatawa kenan kana iya kyautatawa mutumin kirki kuma kana iya kyautatawa mutum wanda ba da kirki ba alfashi kamar yadda muka yi bayanin wajen ayat sawa abdullahi wala tushriku bihi shay'a muka zana wa'annan muka ce wannan da kai haƙƙi akan su akan ka da su ko da ba musulmi ne ba misali wa abdullahi wala tushriku bi sharqo kamar yanzu uwayenka da ƴan uwanka da makwabtanka da sauransu da kai haƙƙi na mutuntaka tsakankanin ku ko da ba addini ku dai ba kenan haka wajen kyautatawa ana kyautatawa zuwa mutumin kirki kuma ana kyautata zuwa alfahari wanda ba mutumin kirki ba baka ce ba wani fasiki ne rayuwa ta yau da gobe ta wani ihsani bana mai ba kenan wannan a musulunci ana kyautatawa kowa don wannan zan mu tashi a ƙarƙashin hadisi na 130 a ƙarƙashin babe na ihsanu ilal barri wal fajir ruwaya ta 130 kowa ga gudun ko to sai ya ce قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفي الحنفية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال هي مسجلة للبر والفاجر قال أبو عبد الله قال أبو أبي مسجلة مرسلة
وانا رواية متى باب الإحسان الإحسان كوتتاوى الإحسان كوتتاوى ilal farri zuwa mai kirki ko kuma wanda ba mai kirki ba alfahir buhari yace hadathana humaydiyu malam humaydiyu ya bamu labari kala yace hadathana sufyan shi kuma daga sufyan kala hadathana salim bin abi habasata an munzir as-sawi an muhammad bin aliyu ibn hanafiya daga an samo magana daga muhammad dan aliyu dan hanafiya wane ne muhammad bin abi bin hanafiya wane ne wannan ya ce an muhammadu bin aliyu ibn hannafiya wane ne muhammadu dan aliyu dan hannafiya wane ne to shi wannan muhammadu bin ali sunan shi yana zauwa da sunan danganin uwashi ta ce hannafiya gina dan aliyu bin abi dalib aliyu bin abi dalib ba hassan da husaini ne ba kadai ɗayan shi su suka yi shahara jikokin annabi baitin fadima ta rasu ai ya yi aure baitin fatima ta rasu fadi sai fatima ta rasu bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da wata nawa da wata nawa nawa shidda to kenan bayan fatima ta rasu ali bin abi dalib yayi aure ba dai ba bi ba ya ita wannan uwai muhammad bin ali muhammad inna sunan uwar shi haulatu bintu ja'far haula bintu ja'far sunanta tana cikin kamar wanda aka kamo su a gurin yaki kamar wanda asara ne na yaki wanda an je yaki a ciyo su a kamo su sai sayyidina abubakar sai ya ba aliyu ita sai aliyu ya aure ta ita uwai wannan muhammad bin aliyu sunanta haulatu bintu ja'far al-hanafiya haulatu bintu ja'far al-hanafiya kenan ita ta aiko mai wannan muhammad bin ali kenan shi wannan muhammad bin ali yana kane ne ga hasan da usaini diyan ali bin abi dalib diyan fatima dan dai shi muhammad bin ali bin hanafiya ba dan fatima ne ba dan wane ne dan haulat bintu jafar annabiya kuma shi ba sahabi ne ba bai ga annabi ba auren uwan nashi ma an yi kyauta uwan nashi ma da abubakar ya yi zamanin abubakar siddiq ne kenan an aike shi ga wata ruwa aka ce ranar da abubakar siddiq ya rasu aran na aka aike shi kenan kaga shi ba sahabi ne ba tabi'i ne ya ga dai sahabai ya yi karatu gurin sahabai ya yi karatu gurin baban shi ya yi karatu gurin su usman bin affan da su wa umar amma dai bai ga ha abubakar ba kenan tsane ga ali bin abi dalib za ku ga akwai na yau ku ji an ce muhammadu bin hannafiya hannafiya in nasaba ce dangane ne zuwa uwashi haulatu bintu ja'afar al-hannafiya mun gane kenan ɗa ne wanda shi muhammadu ke da zaga ne ali bin abi dalib ba hassan da husaini ne ba kadai ɗaya shi ai bakin wannan magoyi muhammadu bin hanafiya ai ya auri wannan ko alwa ya aure kuma ya auri wannan asma'u bintu umaytin nan mun yi tarihi ne sama asma'u bintu umaytin ai ya aure ta wanda ita ce wanda muke cewa matan shahidai biyu matan kalifai biyu baitin wannan yana ɗin alaika kuma tarihi ba hassan da hussein ne ba kadai ba kuma su uku ne ba da kuma sauran ma in karatu ya kama mu da sauran kenan dai mu gane nan muhammadu bin aliyu ginna dan aliyu bin abi dalibin uwa shi ce ake ce mata hannafiya haulatu bintu sha'afal hannafiya kenan shi wannan muhammadu bin ali dan aliyu bin abi dalibin shi ne yace ya fasarta wannan aya yace hal jazaa'ul ihsani illa al ihsani shin sakamakon kyautatawa ai sai dai kyautatawa ko wannan aya take cewa hal shin sakamakon kyautatawa illa al-ifsad sai dai kyautatawa qala sai shi Muhammad bin Ali al-Hanafiya sai ce hiya musajjalatu ita wannan aya ai musajjalatu abu rubutawa ce sajjala rubutawa abu rubutawa ce lil barri wal fajiri ga mutumin kirki kuma ga alfajiri yana ita kyautatawa ana yin ta ga mutumin kirki kuma ana yin daga alfajiri kala abu abdullah sai abu abdullah ya ce kala abu ubaid abu ubaidillah ya ce musayyanatul mursala kuma abu rubutawa ce mursala ta kakka mutlaka kenan a rubuta take kuma an sake ta ba a kayyade ta ba a ce shi kyautatawa sai sai mutumin kirki kare zakawa kenan kyautata baka ce ba wani fasiki ne baka kyautata ba a'a shi kyautata ai har kafiri ma wani guri an ce a kyautata ne ko shi kafiri a mutunci baka so shi ne ba so na zuciya amma dai kyautata da makwabtaka ta gama ku kamar yadda muka wuce a hadisai na bai hude da aka ibn umar yanka a ku yanke a kai mai ko to duk kyautata da yau da gobe ana yi kamar so ne na zuciya ba a yi ai aya ma ta tsaye layin hakumullahu alladhina lam yuqatilukum fid din ko Allah bai hane ku a bisa wanda ba su yaƙe ku ba a cikin addini yawa ko ba su da ku da cikin gidajen ku kenan sai abin da dai Muhammad bin Hanafi yake ne a wannan fasarar da yi wani ai cewa ya hal shin jaza'ul ihsani sakamakon kyautatawa illa ihsani sai da kyautatawa sai ta hiya musajjala ai wannan aya an rubuta ta ne lil barri ga mutumin kirki wal fajiri da kuma mutum al fajiri fasiki sai abu abdullahi yace kuma abu ubaida shi ma yace musajjala ce abun rubutawa ce mursala kuma sakakka ba a kayyade ta ba kenan bi zaka gane nan nan faɗar muhammadu bin aliyu ne tabi ba annabi ne bai ci wa in kana wa an ce da koyarwa ruwa da annabi wannan abin amma dai ruwa ce da ibiya kenan kaulina muhammad bin aliyu alhanafi dan aliyu bin abi dalib sai babi na nawa saba'in da uku yace babun babi fadar man ya kulil yatim fadala daraja wanda ake samu wanda ya ɗauke wani maraya wanda ya cida maraya ala ka cida ka ɗauke wani maraya kenan yanzu wannan babi zai ma bayanin fadala da daraja wanda ake samu a ƙarƙashin rukon maraya ko ɗaukon yaunin maraya ko cida maraya sai ce hadisi na 131 قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن عبي عن عبي الغيث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على العرمله وال والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل
to ita wannan ruwaya da zan karanta ruwaya ce wadda buhari ya hudo ta can babban littafi na shi jami'in sai kuma muslim ma ya hudo ta kuma baki wannan gata buhari ya hudo ta akan adabul mufrad kenan ruwaya ce muttafiqun alaiha ta zo a can jami'in sai na buhari ta zo a ina a muslim kuma ga nan ta zo a adabul mufrad shine ce ruwaya take nan muttafiqun alaiha sayyidiya حدثنا اسماعيل اسماعيل ya ba mu labari wannan isma'il ana ce mai isma'il bin waisi ya kasance dan innanin malik ne zai ga aina ma daga malik gaba yake kala hadasa ne malik kenan shi isma'il ibn waisi ake ce mai ya kasance dan ha kamar dan halakin imam malik isma'il bin waisi dan da bai kawo sunan baban nashi nan sai ce isma'ilu isma'il bin uwai sai ce kala hadasni malikin kaga he ka ce maliki ba da labari an sauri daga sauri bin zaidi an abi rais abi gais shi ma kaga bai kawo sunan shi ba sunan shi imam salim al-adawi tabi'i ne imam salim al-adawi ake ce shi wannan abi gais tabi'i ne shi wannan tabi'in sai ce an abi hurera daga abi hurera abdurrahman bin sahar ad-dausi al-asadi annabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace as-sa'i alal armalati wal masaki as-sa'i ma mana as-sa'i eh me min as-sa'i fas'au ila zikrillah fas'au min as-sa'i yana as-sa'i yana me za a ce as-sa'i me zai ya ko me gaugawa mai kai ka ku mai gauga yake doka a ce asali kenan me yake nina asali alal armalati mai gaugawa ko mai yawan kai kawo ala a bisa taimakon armalati armala ita ce wace bi armala allati mata a zaujuha wa suke cewa kuma kawai mace dai wadda bata da miji kenan armala wadda mijinta ya mutu ko marayu kenan asali alal armala wanda yake kai kawo yana taimaka a bisa uwan marayu armala wal mataki kuma da taimakawa a maskinai kan mujahidi da fi sabilillah wannan yana tamkar mai jihadi a cikin hanyar Allah aw wa kallazi yasumu nahara kuma yana tamkar mai yawan azumin yini wa yaqumu layla kuma yana tashi da dare salloli me yake ne kenan yana nuna ma fadalan taimakawa armala armala ita ce wadda mammai marayu wadda mijin da ya mutu ya bada da marayu to shi ne ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma as-sa'i wanda shi aikin shi kullun yana kai kawo yana gauga sa'a fasa'u ila zikri lahi ayatul qur'ani ce ku je zuwa ambata Allah nan kuma as-sa'i alal armala wanda yake gaugawa a bisa zawara uwan marayu amma dai na taimaka mata da ita da marayu wal masaki da kuma da taimaka akan miskinai kenan yana da ladan ne da za a bashi ya ce kal mujahidi da fi sabilillah za a bashi lada kamar wanda ya jihadi a cikin hanyar Allah ko kuma yace aukan da zai su mun nahara ko kuma za a bashi ladan da za a bashi kamar wanda yake azumi na wuni kullum wai qumul layla kuma za a bashi ladan wanda yake tashi kullun da dare yana azumi kenan me muke gane ma za su tafadu bil hadisi me muke gane a wannan ruwaya muna ganewa a wannan ruwaya san a taimakawa miskinai da marayu da mamman marayu ko a taimaka musu kenan mace idan mijinta ya mutu ya balta yan uwa da abokan arziki da yan unguwa su taimaka a taimaka mata ba tada kenan zan muka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yawan yin irin wannan abu shi taimakawa armada da marayu sunna annabi ce kauliya wa iliya sunna annabi ce ta faɗi kullum yana yin faɗi hadisai da dama wanda zan mu gansu a wannan ruwaya a gaba kuma sunna shi ce haddu fi'iliya yana aikatawa practice ana gani taimakawa armala da marayu kenan in muka ɗauko da koyon ruwaye lissafi muka ɗauko wasu hadisai da wanda nan adabul mufrad bai kasu ba da kwai ruwaye nisa'i hadisin abdullahi bin abi aufa inda abdullahi bin abi aufa ke cewa kana rasul sallallahu alaihi wa sallama yaksuru zikira wa yaqillu lagawa wa yaqilu salata wa yaqsiru al-khitbata wa la ya'rifu an yamshi ma al-armala wal miskin nan me yake cewa yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yawaita zikiri ambatan Allah kullum bakin annabi sallallahu alaihi wasallama ambatan Allah ne leban shi kullum yana yawan ambatan Allah wai killul laka kuma yana bai yawan magana banza haka surutai wanda ba na banza ne kwata kwata annabi wai ili salata in shi ɗaya ne zai sallah annabi yana tsawaita sallah yayi doguwa in shi ɗaya ne zai wai ya fasirul khutba a khutba kuma in zai khutba sai gajarta ta da wannan sallar juma'a su ake a yi hudu ba gajeruwa ba irin sai zuwa da ake sai a a yi doguwa a zamanin annabi kamar hudu ba gajeruwa ake yanda ka haddace abin da aka wuce kai aiki da shi ya so sai a ja sallar sai sabo yana annabi yana gajarta hudu ba sai ya ce wala ya alif ashahid wala ya alifu an yamshi ma al'armara wal miskin kuma baya kiyawa da zai tafi ya biya bukatar armala da miskin din mace gajiyayya wanda mijinta ya mutu inda ta zo ta taimu taimako gurin annabi annabi din me yake zai bar wannan aiki ya sa wannan taimaka wannan miskinin ko arbala shi ne gaba idan shi ne wannan malami suka ce shi taimaka arbala da marayu ya kasance sunna annabi ce da iliya da sunna annabi da sunna annabi kauliya tunda can ya ce ayi kuma ya yi firatin ga wata ruwa ya hallo ta abu galib abu galib sai ya ce kuntu li abi umama talbahali abu galib cewa abi umama hadisana hadisan sami da umar rasul sallallahu alaihi wasallam ka ba mu labarin wani zance ko wani hadisi wanda ka ji shi daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane shi wannan sahabi wata ruwa ce cewa annabi ya ce wa dan uwan shi abi umama ya ba shi ne ya ba shi ne labarin hadisi da ya ji daga ina daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi da wani sai ya ce mai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance hadisin shi alqur'ani kenan in kana so ka ga labarin annabi ka ga zanta annabi kawai ka kalli ka kalli mi alqur'ani shine hadisin shi kawai alqur'ani baiti ya ce mai hadisin shi alqur'ani ne sai ci da ya zana mai irin wannan abubuwan da muka zana sai ya ce kuma yana taimakawa akan wannan armala duk armala din ta zo shine kamar wancan ruwa da muka ce ta tsazu ta Abdullahi bin Abi Aufa nan ko ita ga wannan ruwa sai ce wa yakasiru zikira wa yakasiru kutuba wa yaqila salata wa la yasta'anibu wa la yastakbiru an yazhaba ma al masakin wa ta'ibi hatta yafrugu min hajati baya kunya baya ki da zai tashi ya je ya biya bukatar miskini da wanda mijinsa ya mutu da kuma da ifi kenan shi halin annabi yana yawaita zikiri yana yawaita yana kagarta huduba kuma in dai aiki da pratik aka zo aka ce wanda mijinta ce armala ce marayu ne wanda mijinta ya mutu ko muskini ko gajeyi annabi yana barin komai sa wannan gaba mun gane kenan zaka gane fifiko da daraja da fadala na fifi zai taimakawa uwan marayu da marayu da ko muskini shi ne karkashin wannan malamai suka ce da ka je ka yi haji ka yi ta zuwa haji wanda ka zo ka taimaka marayu ya ilada wa'azu malamai da suka ce eh kugar na yi hajji na tafke farilla to da in sake koma hajjin nan wanda ka zo ka yi ka taimaka mu da Hassan al-Basri yana daga cikin shugaban tabi'ai yana da daga cikin manyan tabi'ai yake cewa ala ta'lamu anna mashayika fi hajjat akika muslim khayrun laka min hajjatin ba'd al-hajj yace kai dan uwa musulmi baka sani ba taimakawarka a kan maraya ko taimaka ka a kan ɗan uwanka musulmi ko taimaka ka a kan mutum wani haka ka taimaka mai shi yake alheri a gare ka a kan haƙƙi da kai bayan kayi haƙƙi kamar yanzu ka kanan kayi haƙƙinka ta farilla ka sarki to yace hasan albasar yace da ka sake komawa ka sake wani haƙƙin kuɗin wanda ka je ka taimaka wani eh ko mu auna magajinsu yanzu za a ce hajji nawa kibiya mutum da kuzurin shi da komi zai ce haji na yi haji daya na yi biyu na yi uku zan sake koma ta hudu misali ko kuma ke ta biyu ba zan koma nawa zan ake kan sha kudin haji a duniya tana zaune ma ban da kuzuri ma eh sama da sama da miliyan biyu wannan ban da ni ban da kuzuri ko ban da kuzuri dai miliyan wani abu ne haji dai miliyon wani desan ne in ka gama da guzurinka da abin da zaka bari a gida da yanki da ni hajji zaka ce sai ka kashe turwa miliyon wani abu to kuma na je hajji na je na je to wannan turwa miliyon da in zo in bi gida gida gajiyayyu marayu wanda ba su da komi in saya musu shinkafa in musu kaya in musu kaza da in je hajji in zo ne ba farilla ba na sauke farilla da in je umara wa ne shi ne malamai suka ce wanda ka zo ka taimaka mara yi amma dai auna da ka yi umara ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba in ka zo umaran nan nawa zan kashe zan kashe wajen je a turwa miliyan da kuma ka zo wanda ba uwa ba uba ga tana ga yunwa ga wahala turwa miliyan idan mutum nawa zan taimakawa su ci abinci a azumi wata guda kamar turwa miliyan idan zaka je umara da ita a wata guda na azumi fami ne wanda su ci abinci lafiya lau wanda ko basu da shi basu da shi shi ne malamai suka ce da ka je ka yi wannan in je ka sauke safarilla wanda ka yi ka taimaka ka taimaka mutane kuma da kwai ruwaya ta abdullahi bin umar wani namiji sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ya rasulullah ayyin nas ahabu ila Allah wa hayy wa ayyi a'mal ahabu ila Allah namiji ne zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya manzo Allah wani mutane ne suka yi soyuwa gurin ubangiji kuma wani aiki ne ubangiji ya so me yake ni wannan namiji tambaye shi wani a cikin mutane wane ne ubangiji ya so a cikin aiki wane ne aiki da ubangiji ya so Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba shi amsa yake ne ahabbun nasu ilallahi an fa'ahum linnasi yayyan mutane gurin Allah wanda Allah ya so a cikin mutane wanda yake taimaka mutane yayyan mutane gurin Allah wanda yake taimaka mutane sai ga me ya da taimaka sai ce ya shi fa'alum kurba ya zo ya yi wa mutane bakin ciki wanda da alhum yu'an ya kore musu yunwa suna da yunwa wa ya tsaki lahum dainan ya zo ya biya musu bashi in suna da kai sai ce wala an amshi ma a akin fi hajatin in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin ruwai in je in yi tafiya da wani dan uwa in biya mai bukata a habbu ilayya min an a'ata kifa fi hadal masjid shahara da inje inje wani dan uwa yana cikin problem in hudda shi in taimaka mai ya ki mun alheri da in shiga wannan masallacin nau'in itikafi wata guda zai ka auna da maganar nan annabi ce da ya je ga hannun mutum a yanzu duniya ce suke cikin problem cikin problem ko sai ka shiga miliyan kake ganiya wani bai na nan ba ci ba sha wani ba lafiya an rasa kudin da za a mai examen wani masaram nan kadai da yake sayan kilima cikin nan ba ga wannan kwantar yake kome billahi da wani bai da kudin da wani kuma an rubuto mai wani examen yan a likita babu hanyar da za a mai to da ka je irin wannan ka samu kadda musu ka kashe musu ruwa miliyon da ka je hajji bayan kai hajji zoyon su uku wani ilada eh wani ilada wani mutum zuwa kai shi shaida da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ta ai da in je in taimaka mutum in hudda shi da wata problem babba in taimaka mai ya shi mun alheri da in je wani in shiga wani masallacin nau da yi itikafi nan na wata guda da wannan malamai suka ce akan taimakawa marayu da taimakawa kuwaye marayu da taimakawa miskinai ya yi ma umara a zamanin mu ne ya yi umara kuma bakin wannan ya yi haji ba da bayan haji kamar yadda tabi'i hasan al-basri ke cewa afdalu min hajjin ba'da ba'da haji ya yi haji lada bayan haji da farilla ai wannan da farko yake kawo da farilla sai bi kuma in kai wannan taimakon kuma turwa miliyan inda mutum nawa gida nawa mutane nawa zaka yi su bi in kai tawassuli da wannan kuma me yasa mu zaka in kai wannan ila abinda zaka yi a tan duk inda kai ai Allah yana koyina wallahu ta'ala alam sai babe na gaba sai yace babun fada da manya kuli ya kima sa babe wanda sai bayani wanda ya doki yatiman lahu maraya nashi man ya kuli yatiman mun ga makaranta babun yi fada da manya kulu yatiman lahu ba da fadalar wanda ya doki ciya ci da maraya nashi kenan maraya me yasa ce na nashi kenan maraya ki bi ne ya ce nashi to wani ne ba na kama yawo a zakar labai kenan maraya guda biyu ne kamar da nawawi da ya zo ƙarshen wannan shirya ce yatim guda biyu ne da kwai yatiman lahu da kwai yatiman ligairi in aka ce yatiman lahu maraya naka kenan maraya wanda ya shahi jininka ka kasance yaron kana mai kaka ko uba ko tonton ko kaza ko kaza wanda ke nufin yinka ne maraya na kai kuma wancan kuma gudan wanda ba naka ba ajinabiyar maraya ne amma zai kasance ajinabiyar bakku da jini jini bai gama ku ba jini bai gama ku ba kenan ba dan uwanka ne ba to kenan wannan sai ce babin fadalar man yakuli ya tsima lahu fadalar wanda zai ci da maraya lahu nashi to da maraya naka na kusanka da maraya wanda ba naka ba wani ilada na kusan ko da ɗaya yawwa na kusanka saboda haƙƙi biyu ne gari fallaka ta ha mal'aka ba wa ma'adiraka mal'aqaba faqu raqaba aw it'amin fi yawmin zi masgaba yatiman za makarba kage ce yatiman za makarba maraya na kusanka wallaka ta hamal aqaba haka ce aqaba hanya mai rukuci mai dutse wanda ba iya tafiya hanya kaya da yake me yasa ba su bin hanya kaya ce wasan da kai mai aqaba sai Allah ya fakku raqaba gudda wuyaye ka iya da wuyaye ko kuma ka ciyar da alin ciyar da abinci niyomin ribar gaba ranar da ake yi mutane masu yunwa kamar yanzu ana cikin talauci da yunwa mutum ba gabas ba yamma ai ne ka shiga bile ka hau shiga ina wani bai da abincin gobe da komi shine ita amin yomi zimat gaba wannan ka je ka mai buhun shinkafa ka kai mai makaroni ka kai mai mi ka je kudin da zaka je wata miliyan uku ka hudda ka je ki irin wannan gidajen ka kai musu ka ciyar da su wanda bai da shi bai da dalilin shi mai gina wani ya fada a kwance ko yana wani ko ya zama wani miskini ko ta cuta ta kwantar da mai gidan ga ita uwar gidan ga yara wajen guda goma ga gida kaka na kai ga gidan haya ga kaza ga wannan mai gidan ya mutu ya bar da iya goma ga jiku jikoki ga marayu ga ci makwance ba yadda za ta yi da su duk wannan ka je ka ba su shi ne muke neman da aka yi zuwa umar ke ce ita abin biyo mai zai masa gaba au ya tima za makara ba sun makana min alladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil mahaba kuma su rika wasiya bil marhama da jin kai a rika taimakawa marayu a rika taimakawa gauru a rika taimakawa wanda ba su da yake ula'ika ashabul maimana waɗannan su ne ashabul maimana kenan nan zai mai zai ma yatim na kusanka to yatim na kusanka sai ce hadathina abul yaman abul yaman ya bamu labari wannan mun yi ruwaya nan a hadisi yana ga kuna 80 da dai mun yi da sai dai nan ta sauya dai a waccan mun yi wannan ruwayar zama karanta ta zo adabul mufrad hadathina abu yaman abu yaman ya bamu labari kala yace ahbarna shu'aib shu'aib ya bamu labari shi wannan shu'aib ana ce mai ibn abi hamza an zuhuri daga zuhuri man huwa zuhuri imam zuhuri sunan shi muhammad bin muhammad bin muslim imam zuhuri ibn shihab qala yace hadathani abdullah bin abi bakrata anna urwata bin zubair ahbarku shi kuma yace urwa dan zubair ya bashi labari dan zubair bin zubair bin awwa mijin asma'u bint abi bakar yace anna aisha cewa dai aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama mata annabi sallallahu alaihi wasallama qalat tace mini shi ja'atni imra'atu wata mace ta zo mini yana wata mace ta zo gida guri na ta shigo gida ja'a zawwa ja'atni imra'atu wata mace ta zo mini ma aha ibna tanilaha tare da ita da kwai kiyanta guda biyu mata ma aha tare da ita ibna tali biya biyu laha mata ibna tali ke mata fasa alata ni sai ta tambaye ni in taimaka mata falan ta ji indi ba ta samu ba komi a gare ni illa tamratan wahidatan sai dai da biyu guda ba dai tuha sai na bata baka samar tuha bai da ibnatai ha sai ta raba wannan da binan tsakankanin iyan nan nata guda biyu mata marayu sun makamat kuma sai ta tashi fa harajat sai ta fita fa da halan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo gida fa hadathatu sai na bashi labari nace mai wata ta shigo da marayun ta guda biyu ta tambaye ni bani da komai na basu da biyu biyu ta raba ta ba iyan nasa marayu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man yali min hadhihi albanati wa zai yi binci daga wannan matan guda biyu shay'an wani abu fa ahsana ilayhinna ya kyautata zuwa gare su kunna lahu sitran minan nar za su kasance kariya ce gare shi daga fita kenan da kima nan ma zai maka murai sai da man yali min hazil bana wa zai shibinci daga wannan matan wani abu wa zai shibinci daga wannan matan wani abu fa ahsana ilaykin na ya kyautata zuwa gare su kunna lahu sitran minan nar za su kasance mai mene sitran sitira ce daga daga wuta idan suka zance mai kariya ce daga wuta idan mai zai nuna zai nuna mana nan sai makawa marayu zai kasance kariya ce gare ka daga wuta kenan ita wannan a shahid ibn tali laha marayu biyu nata kenan marayu biyu ko da kowai ke kowai aka mutu aka bar sai ka doki wannan su uban ya mutu ke kowai ka doki wannan su suna kasancewa kariya ce gare ki daga wuta ko kaka ya doka ko baba ya doka ko wan baba ya doka ko kanan baba ya doka duk zai kasance su tare da mu'minin nayi to kuma ka gane hannu ba sai kuma an ce ba yatiman da umara ya naka ko da ba nakan ne ba shi ma ka iya doka dan wannan fasali daga ba sai ce ba babun fadalu man yaquli yatiman min abawai fadalan wanda yake ciyar da maraya na uwa da uba babu kamar wanda bayyada uwa bayyada uba ka kirki yau ne shi wannan ba naka ne ba na sama ita wannan mutum naka ne nan kuma yake fadalu fadalan wanda yu awul yatima zai ciyar da maraya min abwaihi wanda marayan na uwa da uba ne babu uwa babu uba mun gane sai yake
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه شك سفيان في الوسطى والتي تلي, تلي الإبهام
to ita wannan ruwaya wadda makaranta ta sama ita ma mutafikun alaiha ce buhari da muslim sun mutu da na aisha wannan makaranta ita kuma yanzu wannan wadda ya karanta ita kuma a karshe kuma da fi mada ta zo a mada kuma dabarani ya hudu ta kuma hallo albani ya sa ta a cikin sai adabul qur'an ita wannan wadda zan makaranta yace hadathana abdullahi bin muhammad abdullahi bin muhammad ya ba mu labari kare ta hadisi na sufyan bin uyayna da kuma sufyan bin uyayna da kuma sufyan sauri na amma sufyan sai ka fito na shi yace bin uyayna wata ran yace ma sufyan kadai ya tsaya kenan sufyan sauri ne mafi yawa amma dai da yace hadisi na sufyan bin uyayna sufyan bin uyayna ya ba mu labari an safwan daga safwan kare yace hadisi ni unaisa ko anisa da dai da sunan nasa unaisa ta bar labari an ummu sa'id daga uwar sa'id bintu murra diyar murra alfahari alfahari dangin da wannan nasaba ce na sahabin nan a wannan abu bai da amir bin hijira an abiha daga babanta an nabi sallallahu alaihi wasallam kala annab sallallahu alaihi wasallam yake ni annab sallallahu alaihi wasallam yake annabi yace anani wa kafilul yatim da mai tokan yaunan maraya fi jannati a cikin aljanna ka hatai ne kama haka ne nan bai nuna ba idan ruwaye ba ya nuna ka hatai ne ya nuna sababa da ya tsaka manuniya da wata ce sababa walwusta wata ce sababa wata ce wannan ko manuniya wusta kuma ta tsakiya kenan ka hatai ne kama haka muke aljanna kenan ni ana wa kafin da yatim ni da mai ɗaukan yaunin maraya ka hatai ne kama haka ne kenan ya nuna asbaba wal wusta au ka hazi min hazi ko kuma kaman wannan daga wannan sai nuna babban yatsa da wannan da manuniya shakka sufyan fi wusta wanda fi dalil ibhama sufyan shi wanda ya karo yace yayi ko shakka yani aka ce da manuniya ce da ta tsakiya ko kuma da ibhama ce da ta kusanta kenan haka ne ko kuma ya ko kuma haka ke ne ya saka shi dai abin da saka gane kawai sun binne ke wanda yake taimaka maraya shi da annabi suna kusa da kusa a gina aljanna kenan wanda ya zawa da manuniya ne da ya tsaka annabi da hadisan da suka yi yawan zawa wanda duk zama gani an anan annabi ya ce duk da shi da wanda yake tafilil yatim da wanda yake tsofan yaunin maraya ka hatai kamar tsankanin ya samu nuniya da kuma ya samu sa a gaske a gida aljanna kenan kusa ta kai kusa kenan daraja da girma da samun daraja mai taimakawa maraya fasara bawa ana wa kafin da yake da mai kafin mai doka yawani prince and church total shi ne kafin ka doki yawunin maraya fi janna muna cikin aljanna ka hajjai ne kamar ya nan guda biyu auka hadihi ko kuma kamar wannan da wannan sai sauya sai ce sufyan ya yi shakka ya ce bil wusta da ya tsatsaka da kuma ibhama ne ko kuma da wusta ce da sababa ya yi shakka akan wannan yana shi wani ruwa mai take karanta mana doka yaunin mana to kuma haka haka ga annabi sallallahu alaihi wasallama sunna shi ce kauliya da iliya dokan yaunin mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shi da bai ɗaukan maraya kamar ya sababa ce da wusa haka ne kwatancin to shi ma da kanshi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan practicing wanda yake ɗaukan yanzu yaunin maraya da kanshi da kuma marayu da dama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ɗaukan yanzu daga cikin su da kai wani wanda ake ce mai Bashir Abdullahi bin Bashir Abdullahi bin Bashir annabi ya sanya mai ma Bashir shi asalin sunan shi akaraba sunan shi akaraba bin akaraba haka ce akaraba kamar kunama kama da kuma suna na jahiliya wanda da musulunci ya zo kuma daga babu sauya ba to sunan baban nashi akaraba kamar sunan baban nashi kunama to aka kasar ya baban nashi ya rasu a nan bai sake mai rasu na to shi wannan yaro sai aka kashe baban shi a gaza wata rukun za a kashe baban shi a gaza wata rukun sai ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana ta kuka an kuma daga yaki ana a kuma madina sai zo gura nan sallallahu alaihi wasallam yake ta kuka saboda an kuma daga yaki an je yaki an kashe baban shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai masu muka ya sunan ka yaro sai yaro ya ce mai an karaba sunana an karaba kunawa dan kunawa ya bado wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a a sunan ka bashir sunan ka bashir ya tafi sunan ka sunan ka bashir baban nashi ma sai ake ce mai abdullahi daga nan sai ake cewa mutumin bashir bin abdullahi to shi wanda yaro bashir bin abdullahi da yana kuka yana kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai yanzu alatar da baka ya raba an akuna abaka baka ya raba ni in zama babanka wa aisha ummuka aisha ta kasance uwarka yana ta kuka ko annabi ce kai baka ya raba ni in kasance babanka aisha uwarka yaro sai dadi sai shiru yayi dadi sai mahaifi wallahi bi abi wa anta wa ummi ya rasulullah na igna ban saka kamar da cuta bi a duwa an da ubiyar tulla na yarda na yarda manzo Allah sai da iya yi shi sai Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan sai ya fito wannan yaron Bashir bin Abdullah akan shine kafin shi to an samu da dama yara wanda aka shi uwayen su Annabi sallallahu alaihi wasallama kai irin musu Bashir din nan Annabi sai ya dauke wurin su hatta aure na Annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka ai mafi yawan auren da yake yi na waɗanda an kashe mazan su ne ko aramin ne zai taimaka masa yana zaka gane kenan da shi ma sunna ce kauliya ta fi'liya ta annabi sallallahu alaihi wasallama yawan taimakawa maraya sai ce
قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن أن يتيما كان أن يتيما كان يحضر طعاما طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده فجاء بعدما فرط ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام لم يكن عنده فجاءه بسويء وعسل فقال دونك هذا فوالله ما غبنت ما غبنت ما غبنت يقول الحسن وابن عمر والله ما غبنا to ita ita ma wannan ruwa da zamu karanta ita kuma ta waka ne akan ibn umar akan kyauta da yake wa marayu shi ne yace hadathana amr bin muhammad qala hadathana hushaym qala habarna mansur an hasan al-basri hasan kaga hasan al-basri yana ya hasan al-basri yace anna yatiman hasan al-basri ne ke bada labari yace anna yatiman wani maraya kana ya kasance ya hajjuru ta'am ibn umar ya kasance yana zawa wajen cin abincin ibn umar kamar a al'adar mu ta da ta wuce ba unguwa ba wannan ba miji cin to ba kuwa bai kana shi kana shi a zamna a ci a ya ga ko ka hudo na gidanka na hudo sai a zo ko ko gidanka kai mai gidan ko malami a zo gidanka a ci abinci to gidan ibn umar kullun an hudo abinci da kai wani maraya ya kasance yana hadartowa abincin kullun a ne ke ci ya mai da tukunyen shi a gidan wa ibn umar shi ne abdullahi dan umar shi ne ce an da yatiman ya kasance wani ma'aiji hasan basri ke cewa an da yatiman wani maraya kana ya hajjuru ta'ama ibn umar ya kasance yana hadar da abinci na abdullahi dan umar to ana nan ana nan fada abi ta'ami za ta yau sai aka kawo abinci wata rana fada laba yatimu sai ibn umar ya nemi marayin shi kamar da an ka abinci kullum sai ibn umar ya leka leka ce kai zo mara sai zamna ci da wata ran an ka abincin fatala bai ya ci mu ufa lam yajidu ibn umar ya leka gabas yamma kudu arewa yana neman mara ya zo a ci to bai ga mara ya ba shine nan fada abin da amin an ka abinci za da yomin wata rana fatala bai ya ci mu sai ibn umar ya nemi marayan nan nashi wanda kullum yake zan wacin abinci ba lam yajidu bai same shi ba to ya za yi sai ai a zauna a ci togo din da jama'a sai aka tashi aka ci abinci san wata kai bayan an kare abinci ba ja a ba'a da ma faraga ibn umar sai wannan maraya sai ya zo bayan ibn umar ya kare cin abincin faraga ya ida intaha shine ba ja a sai ya zo wane maraya ba'a da ma faraga ibn umar bayan ibn umar ya kare cin abincin an kare abinci sai ga maraya ya zo kenan wani abu ya tsira shi ya yi da zarzawa cin abinci to ya ibn umar yi fada alahu ibn umar bi ta'ami sai ibn umar ya sa aka kame wani abinci daban bai ce litali sai sa a kame bi ta'amin wani abinci daban shine fada a yayi kira a kame wani abinci daban lam yakum indahu wanda bai kasance ba a wurin su kenan ba irin nasu ba yake nuna kenan wanda aka kama raya yahi wanda suka cin daɗi kamar su sun zo sun sha tuwon laushi ne kuma marayin ya zo daga baya sai a ce a shiga a kashe mai kwai da burodi da wani abubuwa a mai kenan kaga yanzu zai kwan da wani ayayi wanda aka ce na warkon ko ko kuma ya ce a ji a mai fara ta kirki ta kaza da cinya guda a dora ne shi ne ce nan lam yakun inda muke na a yayi fada alahu ibnu umar bin ta'amin sai ibnu umar yayi kira aka abinci lam yakun inda mun wanda bai kasance ba a gurin su kenan ba irin abincin da suka ci ba wa irin abinci ne kame fa abu sai ya zuwa maraya bisa wike wa asali sawik kamar garin alkama in an kwaba kamar an yi alkaki da kuma soyayya alkama dai alkama soyan garin alkama nau'in abinci ne sauyi soyan garin alkama irin nau'in abincin su ne kamar su al'irin famin su alkaki dai su wani abubuwa wanda garin alkama ne an suya shayi wa asalin kuma da da zumma kenan sai aka mai abinci mai daɗi ma kuma na kirki har da zumma faƙala sai ibn umar ya ce dunaka haza ga abincinka wannan fa wallahi na rantse da Allah ma gubinta ba mu manta da kai ba lokacin da zan yi abinci ba kai ne ba zo ba kenan ibn umar ce ma gubinta ai ba mu manta da kai ba da muka ci abincin nan gana ka kai ma ya kula hasan sai hasan al-basri yake cewa shi ma wa bin umar wallahi ma gubina shi ma ibn umar wallahi ba a manta da shi ba a gurin taimaka marayi ma gubinta wanda ta farko shi ibn umar ne cewa marayan ba a manta da kai ba gana ka kai ba shi ko mai bada ruwa ya tabi Hassan al-Basri yace wallahi shi ma Ibn Umar ba a manta da shi ba gurin taimakawa marayu kenan bai mancewa yana yi kenan bai muka ga mai zama gane ana ko kan yaunin maraya sai ruwa ta gaba
قال قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سحل بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه الصبابة والوسطى kaga su mutuwa wancan hadisin da muka wuce ko tunda ai bai wuce ba ta ta ka hatai kaga ka hatai in ga taran ta wuce ita wannan ruwaya buhari ya fitar da ita ruwaya ce ita ma a can baitin ta zo na adamu na kurat a can jami'u sai mata zo yace hadathana abdullahi bin abdul wahhab abdullahi bin abdul wahhab ya wa labari kala yace hadathana hadathani abdul aziz ibn abi hazim shi kuma da gurin abdul aziz dan abi hazim kala yace hadathani abi baba na ya bani labari kala yace sami'tu sahal bin sa'ad as-sa'idi ko ibn abbas abi abbas sahal bin sa'id as-sa'idi shi ne sahabin manzo Allah sahal bin sa'ad as-sa'idi yace ya ji sahal bin sa'ad as-sa'idi yana cewa sahabin manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace ana wa kafilul yatim ni da mai dokan yaunin maraya fi janna muna cikin aljanna haka za haka wa kala sai yace bi isbihi ya nuna da yatsotsin shi as-sababa manuniya wal wasda da ya tsaka yana haka ni da mai ɗaukan yaunin maraya muna cikin aljanna kamar haka shi ne na yi ba haka za'in haka ke ne nuna shi ne cewa ƙala sai nuna da isilihi da ya tsotse shi a sababa sababa ita ce wannan manuniya bai cin sababa da ya ce wannan ta da su da eh kasan sabba sabba ba ba sunanta ne ba sunanta musulunci sunanta ne sunan jahiliya ita wanda ya sabbaba sunan jahiliya ne ita sunanta sabbaha ko kuma mushara tunda ita ake tasbihi ko kuma da ita ake nuni ashhadu an la ilaha illallah da a jahilai da suke ce mata sabbaba ai sabba me sabba zai a kama a jahiliya ita ce ya zaki na dan kaka aiki ita ake mata sababa ai a faɗa ba haka ba ki da take na aikin duk wani aiki take sai ta ɗauki sunan sababa da musulunci ya zo sai mai da mata sunan sabaha ko kuma mashara da nuni amma duk da wani take wancan sunan shine can can can can sai a ruwa sai daga tsawa sababa amma dai asalin sababai sun sauya mata suna tunda asalin shi na faɗa ne kamar ya faɗa duk da ita ai ko zuwa ai yi zaba mutum kashi ai da take haka shine sababa asalin sabba zaki kenan ita sabaha ko kuma mushara sadda sibihi ko kuma tanu a shahidi wani hadisi ne juna ni da mai ɗaukan yaunin maraya muna cikin aljanna kamar wannan ya da wannan ya kamar sabaha da ya tsakiya to me ɗaukan yaunin maraya sai makami ka bashi riga in yaso ka bashi wando ka bashi wando da kaso ko me kafile su ɗaukar yaunin maraya ɗauka yaunar mara da yake ne na shine prince and church total ko na dan uwa wacce wanda maka wacce maka ce ai na dan uwa ya hilada dan lifami an mutu uwanka kanan ka kai kana kaka ko uba ka dauki maraya ko kuma matar ka ta rike danka duk wanda ya hilada in kuma wannan bai samu na dan lifami ya kasance a wani maraya ma na waje ka dauki yaunin shi amma dai kafil inda da yake ne prince and church total ne ɗaukan yauni ne gaba ɗaya na komi da komi sai ka koma ƙura'ani ka samu kawai a kuma ta cikin suratun duwa ya yi fasatawa da kafin alam ya shi duka yatiman yawa ai ya same ka maraya fa'awa sai ya tattaro da ya tattaro ka ya ba ka mafaka ya ba ka gida ya ba ka kuni yana ɗoka yi wani maraya ka tattaro shi ka sa shi jikinka ka ba shi bakwanci to jika waje da ka dallan fahada ya same ka baka da shari'a ya baka shari'a kenan ka bashi education tarbiyya kenan ka dauko shi a shakin karkashin da kai tarbiyya gaba da education ka bashi ladabi gaba da ka daidaita shi ka sanar da shi musulunci ka sanar da shi komai da komai je ka ya same ka kana bakka ya wadatar da kai kenan prince a shakin ka wadatar da shi da komi abinda kai shi karfi ka wadatar da wannan yaron je ka fala ta kahar kuma kaka zalunci shi maraya kaga fasar kurzan shafi kabile na wargo ka tattaro shi ka ɗauko shi a kanka ko ka ba shi education tarbiyya kuma ka wadatar da shi kaka zalunci shi to shi ne in kawai yaro haka kenan kaga kurzan sharshi total kenan ta ce ke ne ana wa kafin ne ni da mai ɗaukan yaunin maraya fi jannati a cikin aljanna kamar wannan ya zo ne guda biyu sababa da usta to yi na gaba قال حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد بن روضان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم
to nan can abdullahi dan umar ko muka ce kullum zai ci abinci da wani maraya sai ya zo da shi yake ci abinci ko a ruwa wadda ka ayi wannan da bai zo ba daga baya zo haika mai abinci ko to nan ma da ibn umar din ne ya ce hadasana musa musa ya bamu labari kada ya ce hadasana allah daga malam allah bin khalid bin dan wardan kada ya ce hadasana abubakar bin hafsin anna abdullahi cewa da abdullahi kenan abdullahi dan umar kana la ya akuri ta'ama ya kasance baya cin abinci illa ala hiwalihi yatiman sai dai a bisa teburin abincin nashi da kwai maraya hiwalihi nan ma'ida in aka ce ma'ida kamar abu na ce sabu na cin abinci shine hiwal kenan duk a dan umar in dai zai ci abinci sai ya kasance a wurin cin abincin da kwai ne maraya kenan sai ya kira a cikin marayun da yake rikewa sun ci da wani iwanu kunna alma'ida kamar yake doka yanzu kenan sabula amince inda zai haɓe ci abinci ko kuma tabarma da zai shinwuda ya ci abinci inda zai ci abinci sai ya kasance ma abuwa ala iwani ya ce abu sabon nan ma inda zai ci abinci da kwai maraya wanda zai ci abincin tare to yana na ga kwar sauran kenan sai mu tsaya daga nan wannan darasi ne da muka yi gaba ɗaya akan daraja da girmamawa da taimaka marayu sai mu tsaya daga nan sai mu tashi idan Allah kai musatan gaba babi na 76 babun khairu baitin baitin fihi yatimun yusanu ilayhi yayyen gida gidan da da kwai maraya a cikin gidan kuma ana kyautata ne sai mu tashi wannan da fata abin da muka karanta Allah ba mu ladan abin da muka yi musu Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka Allah kai mu satin gaba da rai da lafiya